بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis sha biyu ga watan Safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na kitabun tauhid za mu karanta sharhi na abdurrahman ibn nasir sa'idi alƙashin babu ƙaunin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta مالتي وهذا الباب أيضا نذير الباب الذي قبله wannan babin har yanzu dai makamancin babin da ya gabace shi وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق abinda ke nuna haka idan ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama shi ne mafificin halittu a alal itilaf a kan itilafi bi ma'ana babu wani tugaciya babu istifina'i annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama shi ne mafificin halittun Allah kakafinsu idan ya zama doko haka ne wa a'azamuhum عند الله جاها كما النبي شيني مفي جرمس أو رأى الله مدوكاكين سركي تفسك كسنشي دفسك أو رأى الله وأقربهم إليه وسيلة كما يكسنشي شيني مفي كسنشي أكان هدتن الله قباء wurin Allah ta fuskar wasila ولا يقدر على هداية من من أحب هداية من أحب هداية التوفيق ترى هكا باي إيه شرية وندي كي سن شرية شي شرية توفيقي إنما الهداية كلها بيد الله وسني كدي شرية قبل أنت تنهن الله ونينا نونا مكا cewa lalle Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ɓanta da shirya shirya ta taufiƙi in ba Allah ba ba mai shiryar da wani zuwa ga addini ina fata mun gani riba annabai duk da kasancewa shi shine mafificin halittu gaba ɗaya shi ya fi kowa kusanci a wurin Allah duk wani mai fuska a gaban Allah maɗaukakin sarki bai kai ga annabi ba koma wane ne to duk da haka annabi ba zai iya shiryar da wani ba wanda yake son shirya shi shirya ta taufiƙi shirya ta gamdakatar ya karɓa ya imani wannan ba mai yin shi sai Allah ina fata gani shi yasa malamai suka ce shirya kala biyu ce akwai shi shiriya hidayatu bayanin wa irshad da hidayatu tawfiq hidayatu bayan shine shiriya ta hanyar yi maka bayani da shiryar da kai da bayyana maka abin da ke daidai da bayyana maka hanya wadda za ta kai ka gidan aljanna kaga wannan ko wannan shiriya annabi yana yin ta balma da annabawan da suka gabace shi balma malamai ma sun kama cikin wannan janibin na bayyana ma mutane gaskiya ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce mu annabi shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai annabi kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki miƙaƙi ta hanyar mi ta hanyar musu bayani da nuna musu abin da yake daidai to amma shari'a ta tawfiqi su karba su yi imani wannan aikin Allah ne shi kadai baya tarayya da kowa daga cikin halittunsa la annabi daga cikin annabawa ko manzo mai kusanci ko wani mala'ika daga cikin mala'iku mai matsayi a wurin Allah ba su tarayya da Allah ko ɗaya a cikin hidaya ta gamdakatar mutum ji ya karɓa ya imani Allah ne kaɗai ke yin haka shi yasa Allah ya ce ma annabi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ina fata an gani sai ma da cewa amma qauluhu ta'ala amma fadar Allah madaukakin sarki da yace innaka la tahdi man ahbab aw innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai annabi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici ko miƙaƙe fal muradu bil hidayati huna hidayatul bayan abin nufi da shiriya a wannan ayar ita ce shiriya ta bayani annabi zai maka bayani ya maka komai dalla-dalla ya bayyana maka matukar bayyanawa kuma ka gane amma ka karba ka yarda ka yi imani wannan aikin Allah ya shi kare ina fatan mun gane amma kam annabi na shari'a shari'a ta bayani kamar yadda wannan aya ta nuna wa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-muballigh anillahi wahyihi kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine mai isar mai isar mai isar da wahayin Allah daga Allah الذي اهتدى به الخلق وان الله يشريد حلتو da wannan shari'a ina fata mun gani yana annabi sallallahu alaihi wasallama shi dai mai isar da sakon Allah ne zuwa ga bayan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya nuface su da shari'a ko kuma wanda Allah ya so shari'a su daga cikin bayin shi قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ما لا ألا يجب أنشد رحمة يقفر باب ما جاء wannan babi ne na abin da ya zo na dalilai da ke nuna cewa lalle sababin kafircewa banu adam da kuma barinsu addininsu shine yin guluwi a cikin salihai wuce iyaka game da mutanen kwarai wuce iyaka game da duk wani wanda ke karɓar sunan salihai ina fata mun gani wannan shine babban sababi na kafircewa banu adam ina fata an gani don abinda ake ce ma'asabab shi ne duk abinda za a tsanantu da shi zuwa ga wani abu shi ne asabab gane ku shi yasa ake ce ma igiya asabab sau da akan yi amfani da ita abu ta kanta don a ɗebo ruwa cikin rijiya ko kuma a huwa nuri da ke da tsawo da ita ina fata mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki yace falyamdud bi sababin ila sama bi mana su kama da igiya zuwa ga hawan sama kenan saboda as-sabab shine abin da zai sada ka da wani abin da kake so ka sada da shi wa tarkihim dinihim wajen watarkihim sai ka makafunkin kasara watarkihim kenan sai zaman to atafan ne ala ala kufri bani adam ina fata mun gane sai zaman to kenan mudafun ilayhim لأن المعطوف على المجرور مجرور da abin da aka yi atafi akan majrur shi ma majrur zai kasance yana anna sababa kufri بني آدم وتركهم بكسر الكاف دينهم كما شي سي زمانتو منصوب ني على المفعوليه زاتي دينهم an gane ko dinahum sai kasance mansubun ne alal maf'uliya saboda shi masdari idan aka yi idafa shi ko ku aka shigar masa da alif da lam sai ya aiki irin na fi'ilinsa wa tarkihim dinahum kaga nan mudaf ne dole ya zama to dinahum anan sai masdari yayi aikin fi'ili dole sai wanda ya kasance mansub kenan dinahum ya kasance mansubun ne alal maf'uliyya huwa al-ghulu fi salihin shine wuce iyaka game da abin da ya shafi as-salihin mutanen kwarai sawa'un annabawa ne manzanni ne waliyai ne da shehannai da makamantansu wanda ake kyautata musu zaton cewa mutanen kwarai ba abin da ya abkar da banu adam a cikin kafirci yasa suka bar addininsu na asali shine tauhidi shine wuce iyaka wurin yabon waliyai da salihan bayu shine abin da malam ke so ya bayyana na fata mun gani وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الله ملوك كنسركي يا أهل الكتاب يا قوم أبو تالي أهل الكتاب أنا نهم اليهود والنصارى يهودا ودا نصارى ina fata mun gani yahudu da nasara an ce musu ahal kitab duba ga cewa Allah ya turo musu annabawa kuma ya sabkar musu da littafai annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya sabka masa da mi للتاني وانا للتاني قال لسه القراصة التوراة هنا فاتا من جانب النبي عيسى قال لها سبق مصر للتابي شنو للتابي الانجيل تدوبا بحك اكيشي مصر اهل الكتاب سابانا الوثنيون ما سبو تقوماكا da al'ummiyun wanda ba su rubutu ba su karatu kuma ba a sarku musu kowa wannan kaɗe su ake ce musu ahalul kita su al-yahud wannan sa Allah ce ya ahalul kita ya kuma abuta littahi suna al-yahud wannan sara la ta fi dinikum kar ku ce iyaka cikin addinin kar wuce iyaka cikin addini a shi kaga duk abin da yahudawa suke yi da nasaru suke yi abu ne wanda dama Allah ya hane su da aikata shi cewa kar su wuce iyaka a cikin addininsu wuce iyaka ko shine yin dadi akan abin da Allah ya shar'anta ka ƙara shine wuce iyaka ولا تقولوا على الله إلا الحق karku faɗa akan Allah maɗaukakin sarki shi abin da yake gaskiya innamal masihu isa ibn maryama rasulullah ku sani kadai annabi isa ko almasihu isa dan maryam rasulullah ma'aikin Allah ne manzan Allah ne sifanta shi da kuke cewa ɗan Allah ne ba gaskiya ba ne guluwi ne wuce iyaka ne wurin yaban annabi isa ɗan maryam wuce iyaka yanan shi ba kowa ba ne face manzo ne daga cikin manzannin Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma karma Allah ce shi annabi isa da ya jefa ta akan nana maryam alaihi assalam kalma Allah ce da ya jefa ta kan wa na na maryam alaihassalam kullum ina son yi tambaya wai me yasa dukan mataye masu girma daga cikin matayen annabawa sai an gabatar da lafazin na na kafin su na na aisha na na maryam na na zainab na na kaza me ma'anan na nan ku nemo mana shi nan shi annabi isa alaihi salam kalma ce ta allah da ya jefa ta akan wa maryam alaihi salam kenan ya kasantu ne ta hanyar mi kun faiku shine karmar allah kenan shine kalmar allah da kwashi allah ya ambata nan wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma Allah ce da Allah ya jefa ta a kan na Maryam alayhi salam ta hanyar kun fakan jan kunne ne zuwa ga halin kitab nasaru kenan da suke allantar da annabi isa ko kuma su ce annabi isa dan Allah ne subhanahu kenan shi ba kowa bane face manzo ne daga cikin manzannin Allah kuma kalmar Allah ce da ya jefa ta a kan Maryam alaihassalam ta hanyar ce masa kun fakani to kasancewa kasanto cewa shi annabi isa alaihassalam Allah ya samar da shi ta hanyar uwa shi yasa ake dangana sa zuwa gawa mahaifiyarsa isa ibn maryam saboda Allah ya samar da shi ne ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ina fata mun gani shi yasa yake ce mishi Isa dan Maryam to duba ga haka nasaru sai suka wuce iyaka wurin yabansa har suka allanta da shi bal ma suka ce dan Allah to shine Allah ke mayar musu da martani cewa annabi Isa ba kowa bane ba bace shi manzon shi ne kuma kalmar shi ce da jefa zuwa ga Maryam alayhisalam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah ruhun min kuma shi ruhi ne daga Allah wani suna ne kuma shi ruhi ne daga Allah duba ya sake ba ko yanayi ne na'am kuma shi annabi isa alaihissalam ruhi ne daga allah madaukakin sarki kasanto cewa bayan allah ya samar da shi ta hanyar uwa ba uba hakan ya sa suka ga girman shi sai suka allantar da shi bal suka ce ma shi dan allah ne ina fatan mun gani suka ce thalithu thalath suka dauke shi Allah suka dauke shi dan Allah ai in annabi Isa ya bada mamaki kasantuwa an samar da shi ta hanyar uwa ba uba to farkon abun mamaki shine annabi Adam alaihi salam wanda Allah ya samar da shi ne da me da ƙasa ba uwa ba uba Allah ya samar da shi ba uwa ba uwa shi yasa Allah ce inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun sannan mata annabi Adam Hawwa an samar da ita ne da mi namiji ba mace hakan kenan ba zai sa a ɗoke su daga martaba su ta kasance wasu mutane ba daga martaba su ta kasance wasu manzanni ko annabawa zuwa ga allantar da su ko kuma da da'awace wasu 'ya'yan Allah Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka da a ce ya rike ɗa ina fata mun gani su kuma yahud yahudawa kenan wanda shi ne hakikanin sunansu yahud sai suka kalli usayyid su ma sai suka yi suka ce ɗan Allah wa qalat al-yahudu uzair ibn Allah uzair ibn Allah ko su kun masihu suka ce isa dan Allah kaga su ma su yi mi sun wuce iyaka sun wuce iyaka sun wuce gona da iya ta hanyar cewa uzair dan Allah ya Allah bai rike ɗa ba ke ina fata mun gani to babu abin da ya afkar da su a cikin wannan halin sai mi yin guluwi cikin mutane kirki yin mi guluwi wuce iyaka cikin mutane kirki annabi isa annabi ne manzo ne na Allah kaga ko yana daga cikin mutanen kirki balma manzo ne na Allah wurin yabansa sai yasa suka wuce iyaka har suka ambace shi dan Allah ko kuma suka ce Allah ne shi ina fata mun gani wa fi sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce an ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su fi qaulillahi ta'ala a cikin fadar Allah madaukakin sarki وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم ففعلوا ولم, ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت حديث لك عبد الله بن عباس ألا يرد الشيء كيتيو كما دفع الله ملوك ينسركي وقالوا لا تذرون آلهة متانا النبي نوح سيسك مكان سوسيتي سكن كانوا سنة ما سيتيوه la tazarunna alihatakum kakku kuskura ku bar bautan allolinku san dan da'awa annabi no kakku yarda ku bar bautan gumaka ku bauta musu kar ku shurari annabi no na cewa abin nan da kuke na bautar gumaka shirka ne a'a ku tabbata kan bautar gumaka wasiya da suka makansu tsakankaninsu ya su yasu wala tazarunna wadda ku kuskura ku bar bautan wad wala suwa'a haka kar ku kuskura ku daina bautar suwa wala ya'uf da ya'uf da ya'uf wa ya'uf da ya'uf wa nasra da nasra waɗannan ababen bautan naku kar ku kuskura ku daina bautar su dan da'awa annabi nawa على هذه أسماء رجال صالحين عبد الله بن عباس يجي waɗannan sunayen da aka ambato sunayen mutane ne salihan bayu sunayen waliyai ne sunayen shehunnai ne min qaumi daga cikin mutanen annabi nuh ina fata mun gani kenan kaga waɗannan sunayen na wad suwa yahuf ya'uq nasra mutanen kirki ne masu tauhidi ba su bautan kuwa sai Allah mutane ne masu ƙoƙari da himma wurin aikata ayyukan ɗa'a da lazumtar ibada da bautar Allah maɗaukakin sarki shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce mutanen kirki ne waliyai ne salihan bayu ne daga cikin al'umma annabi nuh falamma halaku yayin da suka mutu suka bar duniya auha shaitanu ila qaumihim sai shaidan yayi wahayi zuwa ga mabiyansu mutanansu ai suna da mabiya ko suna da almajirai suna da na kusa da su masu ji da su sai shi dan yi wahayi zuwa ga wannan mutanen mabiyansu mutanansu an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna alaiha ko fiha ansaba cikin naku alaiha ne ko fiha fiha ne ko fiha ansaba shedan sai musu wahayi na cewa insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba ku yi kokarin yin gumakansu a majalisayyan da suka kasance suna zama a cikin wurin ku yi gumakansu da hotonsu da surarsu a iya majalisan da suka saba zama wannan shi ne wahayin da shi ɗaya yi yamma mabiyarsu da mutanensu wasammuha bi asma'ihim ku ambaci gumakan nan da sunayen waliyan nan kenan idan kuka zo kuka kirkiri sura ta wacce sai ku samu shi sunan wat ya sai ku je daidai majalisun shi inda yake karantarwa da inda yake yawan bauta a wurin sai ku yi batun batumin nashi na hutansa sai ku samu shi ya haka ya haka nasa an gane ku haka shi ɗaya musu waye kun san dalilin da ya sa shi ɗaya musu haka nan ya musu haka nan ne wahayin haka ya sa musu hakan a cikin zuciya suka karba suka aikata hakan da nufin idan suka gansu a majalisansu sai su tuna musu irin ƙoƙarinsu da suke wurin bautan Allah hakan zai sa su zabura ba za su sakaki ba su masu ta bautan Allah wannan shi ne manufa ina fata an gani kaga manufa mai mi mai kyau saboda shaidan ba su yake kallo ba jikokinsu da za su zo nan gaba da shekaru masu yawa wanda su ba za su fahimci manufar mutanen farko ba za su fahimci cewa babu wani abun bauta sai wannan gumaka shi yasa shaidan sai kama jikokinsu ta hanyar wannan tarkon har suka rike su abun bauta sana ma yin masu yin wasiya tsakankaninsu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا شيسا التي وقد أضلوا كثيرا kaga kenan sun shiga cikin mi tarkon shida da manufa mai kyau kuma su mutanen farko da suka yi haka ba su bauta mu waɗannan gumakan ba kawai sun ɗauke su ne a matsayin mi abinda zai tuna maka irin himmarsu da ƙoƙarinsu wurin bauta su ma sai su yi ƙoƙari ba za su yi sakaki ba sai su yi bauta za su yi ragwanci ne ta hanyar ganin waɗannan hotannin sana'an bayan shi ya sama da ce nan ko abdullahi ɗan abbas ya ce walam tu'bad ba a bauta ma waɗannan gumakan ba a wannan lokacin me yasa ba bauta musu a wannan lokacin aiwa da za ka lauta wanda suka yi wannan hotannin nasu da butun-butumin nasu akwai ilimi a wannan lokacin akwai sani akwai karatu sun san da cewa tabbat gumaka ba abin bauta ba ne sun ɗauke su ne a matsayin wasilar da za ta tana musu wa bautar su don su bauta ma ولم تؤبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت أولا لوكة بأبوتا موطنا نقوما كم هزوا لوكة دوطنا متانا سكا متو مثلا كينا wanda suka san hadafin da yasa suka yi waɗannan gumaka suka mutu kakaf aka manta da ilimi da karatu ubidat sai aka bauta maguna gumakan nan kuma bayan wanda dama shi ne babban hadafin mai sheda kuma shi ne ke so ya can kaga anan za ka gano haɗarin bida'a yadda kake hangen akwai wani nau'i na kyau a cikinta fi nihaya halaka ce ina fata an gane kaga su zo su yi wannan gumakan bid'a ce babu haka abin da ya kamata su tashi da botan Allah ko su karanta tarihinsu na mutanen nasu su rika gaya ma mutane irin ƙoƙarin su rumbota hakan ya sa su yi karsashi rumbotan Allah sai suka yi bid'a ta yin gumakansu hotanninsu da manufa mai mi mai kyau ƙarshe sai zan musu mi halaka da taɗi wanda suka biyu baya sai suka kafirce mu Allah suka bar addininsu da suka saba kafin faruwar wannan abu shine tauhidi to haka sha'anin bid'a take wanda suka assasa bid'an maulidi da ake yi san assasa ta ne da manufar san manzon Allah da girmama manzon Allah shi yasa suke yin ta duk shekara amma yau ka duba ka ga me ake cikin maulidi alheri ya jawo musu ko sharri ya jawo musu sharri ya jawo musu ba abinda ba a shigar da shi ba cikin maulidi shirka akwai kafirci akwai raina annabin ma akwai yanzu maulidin sai ya ɗauka kama daga annabi sai kasance duk wani wali ko wani shehin da ya shahara aka san shi da walitaka a wurinsu shi ma sai an masa maulidinsa to haka sha'anin bida yake za a yi ta da manufa mai kyau amma ƙarshe ta kai mutane zuwa ga muhallaka su da asa Allah ke shi mai kare ashe kaga sababin kafircewan mutane su bar tauhidi shine mi wuce iyaka wurin sha'anin wa waliyai da salihan baki wanda kaga yanzu shine ke maimaituwa har yanzu shine ke maimaituwa halaka al'umma a yau shine mi wuce iyaka wurin girmama shehunne da waliyai da wanda ake garin mutane masu nagarta shi ya za su zuwa ga bautan wannan mutanen ina fata mun gani قال ابن القيم قال غير قال غير واحد من السلف ابن القيم yake cewa an samu sama da mutum ɗaya daga cikin magabata da suka ce lamma matu lokacin da mutanen nan managarta suka mutu akafu ala quburihim mutanensu sai suka lazumci kabarbaransu sun masauwaru tamafilahu sannan suka zo suka yi hoton butun-butun nasu suka yi gumakansu sun matsala alaihimul amad sannan lokaci ya jaye tsawo fa'abaduhun sai suka bauta musu tun an riƙe su a matsayin a tuna bautarsu a bauta ma Allah sai ya kai yanzu su ake bauta ma وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حديث لك عمر ألا يرد شيء للي من زعل الله إرادة من شعل الصبت أقريش قال يتشي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كركوشي إياكا كركوشي إياكا ورين يبونا irin yadda nasaru suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam shi na annabi isa alaihi salatu wassalam kar ku wuce iyaka wurin wa wurin yabona irin yadda nasaru suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam innama ana abd innama adatu hasrin ku sani kadai ni ba kowa bane face bawa faƙulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah sannan ku ce manzan Allah inda har yaba ni za ku yi to ku ce bawan Allah ku ce wa manzan Allah kaga a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ƙoƙarin min hana mutane wuce iyaka wurin yabansa kar ku wuce iyaka ku yawaita yabo da zai sa ku wuce iyaka wurin yabo wanda ku wuce iyaka wurin yabon wani sawun annabi ne ko manzo ko salihin bawa shine ɗaukaka shi akan matsayin shi da bashi matsayi sama da matsayin shi ko allantar da shi ko bashi wani ɗaya daga cikin haƙoƙin Allah madaukakin sarki wanda yin hakan wuce iyaka ne wurin yabansa ina fatan mun gani shi yasa annabi yace la tutruni al-itra shine daɗi akan yabo da da mubalaga cikin yabo kar ku yi haka irin yadda nasara suka yi game da ɗan maryam me nasaru suka game da ɗan maryam wuce iyaka ta hanyar cewa shi ɗan allah ne kaga yabo ya su tun suna yabawa suna ganin cewa gashi gashi gashi ta hanyar da aka samu shi gashi gashi gashi fin nihaya suka allantar da shi kuma suka ce dan Allah to kar ku yi haka game da ni kar ku wuce iyaka kaga na annabi yana hana mu mu yi kamancin ne dawa da yahudu da nasara asalin wuce iyaka cikin abin da aka shar'anta addini ne na yahudawa da nasara duk wanda ka yana wuce iyaka cikin abin da Allah ya shar'anta mishi to abin koyinsa a cikin aikin nan da yake suwa ne yahudu da nasara ina fata mun gani ka tsaya a inda aka iyakance maka ba a hana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaba annabi a gabansa kai in akwai ma wani yabo da aka ma annabi babu kaman yaban Allah wanda ya fi na kowa Allah ya yabi annabin shi sallallahu alaihi wa alihi ya kira shi da sunan bawon shi a wurare daban-daban kuma ya yabe sa lokacin da ya isra'i da mi'raji da shi ya kira shi da sunan bawansa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا كان عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا kaga Allah ya kira annabi shi da matsayin mai bawansa shi yasa annabi ya so ku ce masa bawan Allah sannan ku ce mishi manzon Allah haka a lokacin da Allah ya kai annabinsa a can sama fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha yaban da Allah ya ma annabi kaga dai a hau da kai saman sammai a kai ka sama ta bakwai ko saman sama ta bakwai annabi Allah ya nuna masa ababe da dama ya ga sidratul muntaha ya ga wuta ya ga aljanna amma idanun annabi ba su kauce ba zuwa ga abin da ba a so ya kalla ina fata kun gane ga magana misali kamar kai ne za a ɗauke ka daga ƙasar Nijar a jihar Agadas a kai ka kafital ta Dubai a yadda ka duk 'yan garin za su fahimci kai mine ne baƙo ne saboda za ka yi ta mi kallakan to ana zancen sidratul muntaha ana maka zancen sama ta bakwai annabi ya je can amma idan shi ya dakata a inda kawai ake nuna masa bai yi waiwaiwaiwai ba bai yi hange-hange ba shi yasa Allah ya bishe ce ma zagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra sallallahu alaihi wasallam yabo ne ko ba yabo bane yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah madaukakin sarki karshe Allah ya ce ma annabi wa innaka la'ala khuluqin azim yabo ne ga annabi ko ba yabo ne yabo ne ka iya yabo saman yabon Allah baka isa ba wallahi ba laifi bane a yabo manzon Allah abu ne mai kyau da zaka iya samun lada a kai amma kar ka wuce iyaka wurin yabon manzon Allah kar ka yi mubalaga da za ka sa har ka allantar da shi ko ka bashi wasu sufofi na Allah shi kadai ko ka ba shi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda irin yadda albusairi yayi mai littafin alburda da hamziya kaga ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sosan gaske amma ya wuce iyaka ya zurfafa cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haike cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا مفي كرمتم هذا التوغة بعد يا بانا دون وند زن فكي دشي أين دا مسؤولو لي سكا فوق بانا وند زن فكي دشي إنابة الله ba ka da kowa Ka manta da Allah madaukakin sarki ne annabin ma da wa yake fakewa da Allah yake fakewa kaga wannan menene wuce iyaka ne wurin yau haka yake cewa in lam takun fi fi fil ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat al qadam indai har baka yi riko da hannuna ba a ranar tashin kiyama to shi kenan ya tozarta ya wulakanta ina Allah madaukakin sarki ka ce ba ka da wani wanda za ka fake da shi gaba ɗaya inda ba annabi ba to ina batun Allah madaukakin sarki da faɗa shi cewa fa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilman law'i wal qalam fa inna min judika duniya na daga cikin kyautarka kai annabi a duniya duniya gaba daya wa darrataha da kishiyar duniya duniya da lahira ka kafin su kyautar wace ce yace yace kyautar manzon Allah ce falala annabi ce duniya da lahira annabi ya bada ta kuma na daga cikin ilimin annabi kaɗan daga cikin ilimin annabi ilimin allahu wal qalam ilimin allon gaibi gaba daya da ilimin alƙalamin da Allah ya ba shi umarnin cewa ya rubuta da abin da zai faru tun daga farkon duniya zuwa tashi alƙiyama kaɗan ne daga cikin ilimin manzan Allah me ya raga ma Allah duniya kyauta annabi ce lahira ma kyauta annabi ce kaga wannan wuce iyaka ne cikin mi cikin yau wuce iyaka ne cikin yabo shi yasa idan ka aji hankalinka zaka ga tsakankanin masu yabon manzon Allah sawa'un da larabci ne ko da Hausa da ko da wasu yarurrukan daban zaka ga akwai wuce iyaka sosai cikin yabon manzon Allah ko allantar da shi ko arqaba annabi sufufi na Allah ko arqaba shi haƙƙin rububiyya kadiba diwani addawawin sit da in yasu ya rubuta cikiki da yabon manzan Allah cikiki da guluwi da mubalaga cikin yabon manzan Allah balma ya allantar da annabi cikin yabon manzan Allah ya nuna cewa annabin ma Allah ne kaga wannan shi yasa annabi ya hana mi wuce iyaka cikin yabansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin yaban da in ya sayi ma annabi cikin addawawin sai ta yake cewa huwa kullu minhu kullu batnan wa zahira yake cewa min judihi alkaunani minhu tafajjarat ulumi jami'i rusuli wal kullu yashrabu annabi shine duka dukan ma daga cikin annabi take na daga cikin kyauta annabi ya ce alkauna kauna ne na nihin kauni na duniya da lahira gaba daya ya ce daga annabi ne duk wani ilimin annabawa ya ɓuɓɓugu ilimin annabi adam daga annabi ne wanda kuma ƙur'ani ya gai saɓani haka wa allama adam al-asma'a كلها kaga wannan wuce iyaka ne da zurfafawa wurin yabon manzo Allah irin abin da annabin ya hana sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi mu kare shi yasa zaka ga wani abun mamaki yanzu wasu fa alburda sun doke shi wani littafi da za a sabke dan neman wata waraka ko makamantan haka zaga an sabke ma wani an rubuce ma wani ya sha an sabke ma wani mamaci da ya mutu ana sa ran a cece shi da makamantan haka yaushe shirka da kafirci za su zama tuwa waraka in akwai hankali wannan littattafan hamziya na buseri da alburda na shi cike da shirka da kafirci suke inda a ce masu karanta su sun san abin da suke karantawa a cikin littattafan Allah ke shi mai kare yana kaga annabi ya hana al'ittara cikin yabas wuce iyaka wurin yabas ya ce har in za ku yabe shi to ku ce abdullahi sannan ku ce rasuluhu sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam wa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam ya ce ya ce manzan Allah tsira da mace Allah su bata gare shi iyakun wargulu ka shaidunku da yin guluwi wuce iyaka cikin abin da aka shar'anta muku innama ahlaka man kana qablakum alghulu ku sani abin da ya hallaka wanda suka gabace ku shine wuce iyaka yin guluwi wuce iyaka sawan wuce iyaka cikin ibada wuce iyaka wurin yabon wani ko wani salihi ko makamantan haka don ga hadisin ya faru ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ramyu ne yake cewa jifa duwatsu da ake ramyatul aqaba annabi zai je wurin jifa duwatsu sai ya sa a tsinto mushi an tsakonkwani aka tsinto mushi an tsakonkwani daidai al-hummus wanda za a jifa su wanda mutane muke cewa jifa sheda annabi ya ce to karku ce haka kwatankwacin haka da su za ku shifa sai annabi ce musu iyakun walhulo kashidunku a hirkinku da wuce iyaka yana in za ku shifa ku samu tsakonkwanin da ba su wuce girman haka ba da su za ku shifa innama ahlaka man kana qablakum alghulu kusan ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku sai me wuce iyaka kenan kaga wuce iyaka yana daga cikin ababen da suke sababar da me halaka da lalacewa da yin asara da tabiwa ku tsaya daidai inda aka shakanta amma yau ka duba mutanen idan suka je wannan jifa ya suke wani da takalmi wani da katako an je da haushin shedan a kashi wannan duka kuskure ne kuma jahilci ke gadar da haka za ga wani ma da babban dutse wani ya jefi shi ɗan kuma sai ya jefe ɗan uwan shi musulmi ga kai me ya kawo haka duka guluwi mutum na cije baki yana subhanallah wannan kaga duk jahilci Allah ya shi mai kare ولمسلم عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه يا تبتا cikin sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah radish anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da mace Allah sabata gare shi yace halakal mutanatti'una qalaha thalathan annabi yace masu ce iyaka sun halaka annabi ya faɗa haka su uku halakal mutanatti'un هلك المتنطعون هلك المتنطعون ما سزرففا وسنا قنتتا وسن هلك ما سمتسا مكفس ما سوچه iyaka idan kaga ba a san me wuce iyaka cikin ibada ba a san wuce iyaka cikin yabon wani ba a san wuce iyaka abinda Allah ya shar'anta maka na ibada tsaya daidai inda Allah ya iyakance maka abinda Allah ya halatta maka na kayan marmari ci abinda Allah ya haramce maka ya haramta maka nisan tashi kar ka haramta maka kanka abinda Allah ya halatta maka na cin kayan dadi irin yadda wasu suke wasu uku daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je gidan shi suka tambayi matan annabi yaya ibada annabi ta kasance aka ce musu kaza da kaza da kaza da kaza sai suka ga kamar abun sun karamtar da shi kaɗan ne suka ce ina mu ina manzon Allah da aka gafarta masa abin da ya gabatar da abin da zai yi nan gaba wanda ya ce ba zan ƙara yini ba ba tare da azumi ba har abada zan yi azumi kullum wanda ya ce kuma ba zan ƙara barci da daddare ba har abada wanda ya ce ba zan ƙara yin aure ba na ƙare da aure har abada gabaɗe za su yanke ne su shiga mi bautan Allah kaga da manufa mai musu kai mai kyau wanda ya ce babu barci da daddare ibada kiyamun lai da asafiyar da wai har abada kuma zai dina wanda ya ce ba zai aure ba bale ma ya shagaltar da shi da nema wani kawai ibada ce zai ta wani ma da alwatarwa ya ce shi da nama sun ƙare ba zai ƙara jin daɗi ba zai tsaya ne tsananta maka shi da bautar Allah annabi na zuwa sai ce ina mutanen da suka ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce ku sani cewa ni na fi ku jin tsoron Allah amma duk da haka ina azumi ina shan ruwa ina yin aure ina tsayuwar dare ina yin barci famar da gaibe an sunnati falisa mini duk wanda ya kawar da kai daga barin sunnata baya tare da ni kar ku tsananta maka ba kar wuce iyaka tsaya inda aka tsayar da kai ina fata mun gani haka wurin yabon wani ma kar ka wuce iyaka kar ka kushe shi kuma kar ka wuce iyaka wurin me wurin yabon shi don kushewa ma wuce iyaka ce a cikin haƙƙin wanda ka kushe haka kaka wuce iyaka wurin me wurin yabon shi me ya halakar da khawarij ƙungiya ta al-khawarij wuce iyaka da zurfafawa har ya kai suna kafirta wanda ya aikata kabira tsantsaninsu da yawan ibadarsu da yawan bautarsu ya kai suna ganin cewa wanda ya zana kafiri ne jininsa ya halatta kuma annabi ya sifanta su da sufofi masu kyau na cewa mutane ne masu sallah ya ce masauran sabon idan kuka ga sallar ku sai ku raina taku idan kuka ga sallar su sai ku raina ni taku ku sallar mutane ne masu ibada amma kar ibada su ta ja ku kar su yaudare ku da wannan suna fita a cikin musulunci irin yadda abin harbi da aka harba abin farauta da shi ke fita daga cikin dabbar da aka harba kaga me ya jawo su yin haka guluwi da wuce iyaka to haka da sauran makamantansu duk wanda kaga ya rubuta cikin halaka da lalaci mafi yawa guluwi ne a cikin abinda aka sharanta shi malaci fihi masai a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula anna man fahima hadha al-bab wa babayn ba'dahu tabayyana lahu ghurbatu al-islam wa ra'a min qudrati Allah wa taqlibihi lil qulubi al-ajab halici matsala ta farko duk wanda ya fahimci wannan babu sannan ya fahimci babuka guda biyu bayansa to zai bayyana gare shi baƙuncin musulunci kuma haka zai bayyana gare shi irin ƙudura zai bayyana gare shi abun mamaki na ƙudura Allah da yadda Allah ke jujjuya zukatan bayu tanda yanzu idan ka nura babu wani gari ko wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi sai ka samu wasu mutane da aka wuce iyaka wurin yaba su har ya kai ana bautar su ina fata mun gani idan ka je ƙasar masar yanzu za ka ga ababen mamaki kowa na da'awa wasu na ganin kabarin hussein yana can wasu na ganin akwai shi a sham wasu na ganin akwai shi a maghrib a ina ne husainin nawa ne ɗaya ne ko da zabin ne shi cikin rashi aka kai shi kowace ƙasa aka binne amma sun wuce iyaka wurin min wurin girmama su haikai suna bauta musu kuma bayan Allah suna girmama kabarin suna ɗiba ƙasar kabarin suna tabarruki da ita suna roƙon shi kuma bayan Allah a zonan najeriya sakkwato garin malam inda ake kusan bautar shehu suke idan kaga yadda aka yi ƙubbaran kabarin shehu za ka yi mamaki an sita shi an gyara shi an masa ado ta yadda mutane suna zuwa wurin suna yin annazar wurin suna yin sadakoki da makamantansu da neman albarka a wurin wanda kai idan ka je yanzu kai yi musan abin kai ne abin yi ma'in kayan kaga za ka gano akwai bakunci na musulunci har yanzu yayin da idan kai yi musan mummuna kai ne mai abin mamaki haka nan kafitar kinmu ta nijar in ka je ya mai a garin cuta kusan na cuta shi ma haka kansa in ka ga kabarinsa da yadda aka alisa hakan ke sa mutane suna suna bautar shi kuma ban Allah suna tabarruki da kabarin da ababen da ke kama da haka in ka je senegal wurin babban dagutun nasu shi ma haka aka yi kabarinsa aka adisa aka zayyane sa ana bautarsa kuma bayan Allah to haka sha'anin yake wanda idan ka musu ka musanta abin a yau to sai zama to kai ne abin mamaki ka gane nawa ka akwai bakuncin me bakuncin musulunci الثانية مسألة تبي معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين sanin farkon shirka da ta faru a kan doron ƙasa da kasancewa wannan shirka ta faru ne da shubuhan mi girmama salihai a thalitha mas'ala ta uku ma'arifatu awwali shay'in ghayyara bihi dinul anbiya sanin farkon abinda da shi ne aka canza addinin annaba wa ma sababu zalika da kuma menene sababin yin haka ma'a ma'arifati anna Allah arsalahum tare da sanin cewa lalle Allah shine turo su su annabawa da manzanni don kuma su yaki shirka da wanda suke aikata shirka kaga sababin yin hakan menene rukun salihan bayu da wuce iyaka wurin yaban su da lazimta kabarburan su الرابعة مسألة هدو قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها yima makin yadda ake karɓar bid'a da aiki da ita tare da cewa shari'a da kyakkyawar fitira tana mayar da ita tana nuna cewa rashin dacewa karɓar bid'a alhamisa mas'ala ta biyar anna sababa zalika kullihi mazjul haqqi bil batil sababin hakan gaba daya shine cakuɗa ƙarya da gaskiya ko cakuɗa gaskiya da ƙarya fal'awwal na farko mahabbatu salihin san mutanen ƙwarai wasani abu na biyu fi'l unasin min ahli al-ilm min ahli al-ilm wa dini shay'an aradu bihi khaira fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghayrahu abu na biyu shine aikin mutane ma'abuta ilimi da addini na wani abin da suka nufaci alkhairi da shi sai wanda suka zo bayan su suka yi zaton sun nufaci sabanin haka sun waliyai na biyu mutanen kirki su suka aikata hakan da manufa mai kyau amma wanda suka zo bayan su sai suka zaci sabanin haka ina fata mun gani wanda yau waka in rayuwar mu haka yake nuna ba yanzu da ka ga cewa a bar botan wani a bar zuwa daidai kabar shi ana tabarruki da kasar shi ana sha ana shafawa duk bai dace ba guluwi ne sai a ce kana zagin waliyai wannan shine zagin waliyai bal kana gayin gaskiya kana bayyana abin da shi ne addini amma sai ɗauke shi a matsayin mi zagin waliyai wannan shi ne zagin waliyai kuma ganin mutane masu girma suna zuwa wurin wannan jan hankali ne ga wanda ba su da ilimi na girmama mai wurin nan da ganin kima shi yasa kai bai dace ba ka halarci wurin sai da nufin mai jan hankali da nasiha da makamantan haka so da mutunan kwarai da ake ganin kima shi cikin mujtama mutane na aiki da ayyukansa suna karɓan maganganunsa idan aka ga kaji wani kayi wani abu sai a ga cewa wannan abin babu damuwa cikin yin shi tunda an ga malam wani ma ya aikata السادسة مسألة شدة تفسير الآية التي في سورة نوح من فسر آية تكتكين سورة نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا السابعة مسألة بقي جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد halittar ɗan adam cikin kasancewa gaskiya takan ragu a cikin zukatan zuciye shi kuma ƙarya tana daɗuwa a famina matsala ta takwas fi shahidun limanu an salafi innal bid'ata sababin kufa dalai ko shakka babu akwai shaida game da abin da ake naƙaltowa ga magabatan ƙware cewa lalle bid'a sababi ne na kafirce ma Allah bida sababi ne na kafirci aina za mu fahimta haka da mabiyansu suka ce a yi gumakansu da nufin idan mun ga gumakansu za mu tashi wurin bautan Allah saboda mutane kirki ne kaga yin gumakan mine ne bida ne kuma sun yi haka nan da niyya mimi mai kyau duk dan bida da yake bida yana ta ne da mi kyakkyawan niyya amma ƙarshe bida mai ta kai su gayi kafirci da shirka da tunda wa'annan gumakan da suka ce kar a bar bautansu kuma bayan Allah mutanen kirki ne da da suka mutu sai aka yi gumakansu da nufin in an ga hoton gumkinsu sai su tana musu cewa mutane ne masu bauta su ma sai su yi sai su yi bauta yau da gobe yau da gobe yau da gobe tana zuwa aka manta da ilimi malamai suka mutu sai aka riki waɗannan gumakan a matsayin mai alloli kuma baya kaga mutanen farko da suka yi da manufa mai kyau suka yi amma da jahilci yayi yawa sai aka rike waɗannan gumaka a banni abubuwa التاسعة مسألة تترى معرفة, معرفة الشيطان بما يقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل irin yadda shedan ya san inda bid'a take kai dan bid'a didda yana da kyakkyawan didda yana da kyakkyawan manufa shedan ya san karshe ne za ta rabta su akai shi yasa ya musu wannan wahayin da farko suka yi gumakan nan kuma a wannan lokacin ba abota ma wannan gumakan ba saboda an san me yasa akai gumakan amma yau da gobe da aka mance ilimi sai aka komo ana bautan wannan gumakan العاشرة مسألة تقوم معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه سنن قاعدة قمما wadda ita ce hani game da yin guluwi wuce iyakakin da kuma sanin abin da guluwi yake kai mutum zuwa gare shi alhadiyata ashara matsala ta goma sha ɗaya مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح شوتر ودكي تكين لزمت كبري دنفن أيكة أيكي نقري أكو شوتر واسوسي so da yau da gobe idan kana zuwa wurin kabari kana roƙon Allah a wurin kana addu'a tun farko kana ganin cewa Allah kake roƙo shi kadai sai ya kai wata ran abin ya ja ka zuwa ga roƙon wannan na cikin kabara so da duwanda zai je gaban wani kabari na waliyi ne ko na shehi ne ko na annabi ne daga cikin annaba ko manzo ya roki Allah a wurin koye bautar Allah a wurin dan Allah to zai rika ganin cewa yi a wurin yana da bambanci sama da wani wurin da ba wannan wurin ba to ya dogobe ya dogobe ya dogobe sai ya kai na bauta ma wannan baiwar kaga tun daga wannan mataki yanzu ya kai ya abgalma shirka da kafirci yasa kuskure ne mutum ya rika ganin cewa addu'a ba za ta karbo ba sai daidai kabarin wani ko daidai wuri kaza da makamantansu ina fatan mun gani الثانية عشر الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها sanin hanin da aka yi dangane da yin gumaka da kuma hikimar da ke cikin kawar da gumaka a thalita ta ashara ma'arifatu sha'ani hadihil qissa wa shiddatul hajati wa shiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha sanin sha'anin wannan kissa da kuma tsananin bukatuwa zuwa gare ta da kuma gafilta da aka yi game da ita shine sha'aninta shine a san cewa shi asalin kafirci da shirka menene wuce iyaka game da sha'anin waliyye da shekunai arabiya ashara wa hiya a'jabu wa a'jabu malice matsala ta goma sha hudu ita ce abun mamaki mafi abun mamaki tara'atuhum iyaha fi kutubi tafsir wal hadith irin yadda suke karanta wannan kissa a cikin littattafan tafsiri da hadisi wa ma'rifatuhum ma'ana al-kalam da yadda suka san ma'anar zancen wa kaunullahi hala bainahum wa bain qulubihim hatta taqadu anna fi'la qaumi nuhin afdalul ibadat da yadda Allah ya sanya shamaki tsakankaninsu da zuciyarsu har suka kudurta cewa aikin mutanen annabi no shine mafificin bauta fataqadu anna ma nahaa Allahu wa rasuluhu anhu huwa al-kufr al-mubih lid-dami wal-mal suka kudurta cewa lalle abinda Allah ya yi hani da shi da abinda annabi ya hani da shi shine ainihin kafircin da ke halattar da zubar da shi kaga san akasa al'amuran gaba daya saboda jahilci الخامسة عشرة مسألة قوم الشابرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة تصريح كرارة game da cewa su ba su yi hakan ba sai dai suna nufata shafa'a ceto kawai amma ƙarshe ta nihaya sai abin ya kai su ga bautansu a sadisa ta ashara zannuhum annal ulama alladhina sawwaru suwara aradu zalika zatansu cewa waɗannan malaman da suka yi butun-butun na gumakan malaman nan da mutanen ƙwaron nan sun yi su ne kawai don bautarsu a sabi ta ashara matsala ta goma sha bakwai albayanul azim bayani mai girma fi kaulihi a cikin faɗan manzo Allah sallallahu da ya ce la tuturuni kar ku ce iyaka wurin yabona kar ku ce iyaka ku zurfafa wurin yabona kama atratin nasara ibn maryam irin yadda kiristoci ko a ce irin yadda nasara suka wuce iyaka wurin yaban dan maryam shine annabi isa alaihi salam kaga tun suna yaban shi har suka allantar da shi ko kuka suka mai da shi dan Allah wanda duk ba gaskiya bane ba Allah ya hane su game da wannan guluwul da suka yi kuma gobe kiyama Allah zai kumitar da su a gaban annabi isa dan maryam Allah zai kiro annabi isa ga ku nasara da kuka rike shi abin bauta kuka allantar da shi ko kuka ce dan Allah ne Allah ce a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne kace su rike ka da kai da ma'aifiyarka alloli guda biyu kuma bayan Allah me zai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq bai dace da ni ba a ce na faɗi abin da bani da haƙƙinsa shine bauta in kuntu qultuhu faqad alimta in ko na faɗa Allah kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin zuciyata amma ni ba san abin da ke cikin zuciyata innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu allaha rabbi وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك zai kumyata su gaban ubangiji madaukakin sarki cewa shi bai umarce su da hakan abin da ya fori su da shi shine ne su bauta ma Allah shi kadai amma wurin yabo da tadi har suka wuce iyaka sana allantar da shi ko suna cewa shi dan Allah ne shi yasa annabi ya hana a yabe shi a wuce iyaka cikin yabansa amma inda za a yabi annabi da kalmomi masu kyau ba za a ba shi haƙƙin Allah ba ba za a kai shi matsayin Allah ba ko a ɗauki wani haƙƙin Allah a basa wannan ya halatta ka iya samun lada a kai ya halatta sau da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi yana da masu waƙa da suke waƙe shi kuma ya tabbatar da su akan wannan waƙar da suke bai ce musu eh bai ce musu a'a bal ma wasan ya musu kyauta wasan ya yabe su akan waƙar da suke mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma za ga waƙoƙinsu suna yaban annabi ne da bauta da makamantan haka da manzanci suna kai farmaki akan mushrikai da kafirai wanda hakan ya halatta daga cikin mawaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin akwai Hassan bin Thabit ko ya shahara yana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waƙoƙi kuma annabi yana jin shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kenan akan mi waƙar da yake masa akwai ka'ab dan malik sannan akwai ka'ab dan zuhair dukansu mawaka ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abdullah ibn rawaha shi ma kan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waka kenan waka ba a hana ba ka yaba annabi me ya ka hana wuce iyaka wurin yaban manzo Allah ko ka allantar da shi ko ka ɗauki wasu sufofin da Allah kaɗai ke da su ka ba annabi ko kuma ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba manzan Allah a wannan lokacin sai mu ce waƙar da kai ba ta karɓan sunan waƙa balma annabi ya yi hali game da wannan waƙa ya ce la tuturu ne kama akuratin nasara bin maryam innama an abdun faƙulu abdullahi wa rasul irin waƙoƙin fadar bege da misunan shi gudan akwai gudan dan uwansa wallahi waƙoƙi ne wanda in kana shuraren su tare da aji hankali zaka gano irin musibar da ke cikin su na kafirci da allantar da manzon Allah amma sai wanda ya aji hankali shi in rhythm kin ne kake biya da kayan wako kayan kida da ake kidawa kana kada kai kana buga kafa zaka ta fahimta abin da yake faɗa amma aji hankalin kamar taɓa yin muhadara akan haka saboda irin yadda mutane suka fitinantu da shi balma an kace waka ce ke sai a ce ba waka bace yabo ne bege ne saboda suna ga kace ma abun waka ne menene baka kyautata wanda wallahi kafirci ne shirka ce karama a cikin wakokin da yake da raina manzon Allah musulmi alaihi wasallam tunda allantar da manzon Allah annabi ma ba zai yarda da haka ba wurin yaban shi ka allantar da shi san ba zai yarda ana zamne wani yace ma annabi ma sha Allahu wa shi'ta abin da Allah yake so da kai annabi annabi ce mishi kul ma sha Allah wahdahu ce abin da Allah ke so shi kadai sai da ma ya tsawata masa aj'altani lillahi niddan yanzu zaka sanya ni a matsayin kishiya ga Allah kul ma sha Allah wahdahu ce abin da Allah so yake so shi kadai karka hada ni da Allah to bale ka zo a waki annabi ana kamanta shi da Allah bal ma wurin ana fifita shi akan Allah da makamanta haka kai ka san wannan abu yayi munin gaske watan wasu mataye suna zamne suna yaban wanda suka je yaki da wanda suka yi kokari wurin jihadi suka ce wa fina rasu annabi yana jin su bai ci musu komi ba saboda suna faɗa kalmomi masu kyau babu wani wuce iyaka a ciki da suka wuce iyaka sai ya dakatar da su suka ce wafina rasulun ya alam ma fil gad tare da mu ma akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe sai annabi ce ku dinga faɗa abin da kuke faɗa kafin wannan ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah ya taka musulunci ya hana su wuce iyaka wurin yabo shi yasa wuce iyaka wurin yabo kuskure ne babba da zai iya abga ka zo ga kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتفص قسن تكرشي نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يمانا نتشوى ما سوچي إياكا ما سزرفا فاوة ƙarshe dai za su hallaka التاسعة عشرة مسألة تقوم الشاترة التصريح بأنها لم تعبد an bayyana karar cewa wannan gumaka a wancan lokacin ba abota musu ba hatta nusiyal ilm hasi da aka manta da ilimi fa fiha bayanu ma'rifatu qadri wujudihi a cikin wannan akwai bayanin da ke nuna kaddar kasancewa akwai ilimi abinda ke nuna falala da matsayi na kasancewa akwai malamai a cikin al'umma duk al'ummar da ta rasa malami wannan al'ummar sunanta halakakka babu alkhairi tare da ita duk al'ummar da ke da makwai malami a cikinta arrabbaniyun masu kiran mutane zuwa ga Allah suna alakantar da mutane da Allah suna koya musu shari'a gwalgwadon yadda Allah ya so a koyar to wannan al'umma akwai alkhairi a cikinta amma a ce al'umma ba su da malami to sun yi asara kenan ina fata mun gane shi yasa ba karaman ni'ima bace ba ƙarama falala ba ce a ce a cikin tawaga ku ko taron ko inda kuke akwai mi akwai malamai kenan hakan zai sa ku girmama mi kenan malami ku girmama shi ba duba zuwa ga shekarun shi ba ku girmama shi ba duba zuwa ga gidansu ba ku girmama shi duba ga abin da yake dauke da nami na ilimi Allah ya sharrafa masu ilimi ya fifita su akan wanda ba su da ilimi ya nuna cewa ku sani cewa ba masu jin tsoro ma daga cikin bayu na Allah madaukakin sarki saiwa sai malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama duk al'ummar da kaga suna to zartar da malaman su don kana nemo mafi sharrin al'umma bai kama da wannan wanda anan a daidai na ina son yi wadan tambihi dan shan hankali kadan na wasu sufufi masu muni da al'umma suka safanta da su shi ne cicciran malamansu a duk inda suka zama a cikin fadolinsu ba su da wani zance da suke ribar da shi yayin da suke cikin majaliskinsu kamar cicciran malamansu yi da malamansu mafi munin nama da zaka ci mai dafi bai kamar naman malami ba walakantar da malami bai kama da walakantar da gama garin mutane walakantar da malami walakantar da ilimi ne da da'awar da yake zuwa ga Allah ina fata kun gane hadarin abu dan ka zage wani dan kasuwa ko wani alhaji ko wani abu ko ka aibata shi baya kama da ka aibata malami shi ka iya aibata shi abin ya tsayo akan shi ko dukiyar da yake amfani da ita wanga idan ka aibata shi aka karba abin da ka gayi nasa naka a kansa to za ka aibata har abin da yake faɗi na gaskiya cikin al'umma haka ba su taɓa zamantowa ɗaya ba shi yasa ka kiyaye wannan ba mutanen da baya da albarka sai mai cicciran malamin cikin mutane mai suka maka mai kama su mai ke tsakaninka da su in wata mu'amala ta shiga tsakankaninka da shi ta rayuwa ka yi ƙoƙarin ka hallale ta ba sai ka tozartar da shi ba dibi girman abin da yake dauke da na ilimi da karatu ka tufa mai asiri ko da ko ta matsala tsakankanin ka da shi kuma ka hallale ta waye hana ka kai karan shi waye hana ka yi abubuwan da ke kama da haka dan a baka haƙƙinka amma haka bai nuna ka ci mutuncin shi cikin abin da yake bayar da haƙƙi akai hakan bai sa ya zama ko baka da wata hira idan an zama majalisi sai ci tara malamai da masu karatu wannan babban aibi ne wanda wallahi ba zan koyi muku ba mu dai nan mun sifanta da wannan aibin mun sufanta da shi kakakkin yanzu nan mafi yawa da an haɗu zancen kenan Allah ke shi mai kare wallahi malamai suna da falala ta musamman da babu wani mai falala irin tasu in sun yi saboda Allah sharadin kenan ka su ake kama hannun al'umma su jawo su daga dufin bata zuwa ga hasken shari'a malamai ne ya ishe su kasance su magadan wa annabawa yana in baka taimaka musu ba ta hanyar da a wasu ta bunƙasa ta fadada bai kamata ba ka dinga suka su kana aibata su cikin abin da bai dace wani abin ma mafi yawa ƙarya ne da duk abin da aka faɗa kansu galibi idan aka ce ka zo da hujja don ka kare wannan abin wallahi baka iya kai dai ka ji an faɗa kuma galibi ma abin da ke faruwa tsakankanin mutane kenan duk wani wanda kaga za a aibatawa babu wata hujja tsayayya kai tsaye da za a nuna wanda za ta kare wanda ya kawo zancen shawarar mutane kawai na ji an faɗa ba abin da ke kawo rabo kan al'umma sai irin waɗannan fitanin qila wa qala Allah ya shi mu kare al 20 mas'ala ta karshe ta 20 anna sababa faqd al ilmi mautul ulama sababin rasa ilimi a doron ƙasa shine mutuwan malamai mutuwan malami ba karamin musiba bace saboda da tafiya shine ilimi ke tafiya in malamai na tafiya suna barin duniya suna mutuwa ba su da magadan da suka gaji su ta fuska ilimi da karatu ba wanda za su mai bayan su sai jahilai kuma idan aka yi fatawa wannan jahilan za su ba da amsa su batar bayan su batattu ne babban sababin da ke sa a rasa ilimi don kasa shine mai mutuwan malamai na biyu bayan wannan rashin fuskanta ilimi da karanta shi yanzu nawa ne suke fuskanta ilimi da karanta cikin al'umma wallahi su ne mafi kaɗan daga cikin al'umma idan ka tara mutum ɗari da wuya ka samu mutum goma cikinsu masu zuwa makaranta don su fahimci addini su babu kuma da haka suke ƙamnar rahama Allah da haka suke son jin ƙanshi da haka suke son in sun mutu su huta a kwanciyarsu wallahi matuƙar baka koyi abin da Allah ya wajabta maka ba kai ba hutu ranga ma gaskiya don ilimi kala biyu ne akwai ilimin da za ka bunƙasa ka zan malami mai fatawa mai hallale matsaloli wannan ba a wajabta maka yin haka ba amma ilimin abin da Allah ya wajabta maka ka yi dole ka ne ka shi shi yasa mai akhdari yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'ainihi sai jami ka ahkamis salati والطهارة والصيام wajibi ne ka san hukumce-hukumcen sallah ta hanyar karanta su dole ka yi in ba ka yi ba Allah sai ya azabtar da kai dole ka san hukumce-hukumcen azumi dole ka san hukumce-hukumcen haji inda ya kana da abin da zai sa kashi haji duk abin da yake wajibi a kanka wani ka ba zai doke maka ba to dole ka koye shi wallahi in baka koye shi ba ka cancanci Allah ya maka azaba nawa yau ke karatu don samun ci addininsu wani ne taɓa zuwa gaban mala ya buɗe littafi na akwai mace sallan manzan Allah daga farko har zuwa ƙarshen wani ne ji aka koya mashi babu tahara tsarki kakaf wankan janaba da makamantansu wani ne ji haka nawa gare ku na fadodi da ake zo a yi awanni ana hirar a cikin su tun da safe har dare kana da lokacin da zaka ji fada ta rana ka je ta safe ka je ta dare ka je ai ta surutu da shirme amma baka da lokacin da zaka je makaranta dan a koya maka addinin ka kuma kake san ka mutu ka samu rahama Allah me ya same ka nema mai neman zinariya nan cikin masallaci ne meta ina yin shi don neman ta to kuma kai kana san aljanna kuma kai watsi da karatu da ilimi da sanin addini ko kuma ka samu aljanna wallahi ba zai taɓa yi shi yasa fardu ayin dole sai ka koyi shi wannan ka ba zai ɗauke maka shi ba to dole sai ka yi shi in baka yi shi ba Allah sai ya tambaye ka dole ne dukkan munin sallah wani na ɗauke maka ita to dole ne ka san sallah da hukunce hukuncen sai ka san abin da ke lalata ta abin da dole sai ka sani dan duk abin da kake karkashin jahilci ba a karɓa shi sai ka san shi Allah ya kiyaye mai rantar nan zamu da kada mun faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko kuma abin da ke kama da shi Allah ya kai mana gaba da assalamu alaikum wa rahmatullahi